أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a talatin ga watan jama'ar akhira ko mu ce ɗaya ga watan rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya ɗan uwa kamar da yadda cewa muka saba don gabatar da bayanai yau za mu gabatar da bayani kan wannan sabon zindiki na kano don sun yi magana sun ce shuru suke ji daga nan ba bayanin komi sun yi kiraye ni sun yi bayani shuru ake ji daga nan nijar yan uwa ba wani ba dogon bayani ba ne zami me dalilin shurukin ma'ana yan uwa duk wanda ya san najeriya khasatan kano a ce wani zindiki ya huto da hausa yake magana to gaskiya ina ga bai bisa bukatar agaji daga nan illa dai a ce ma dai mun kai gudun wakurin yan wa a kano wannan gwarazan malaman na kano ga imam ahalu suna da jama'a irin su umar sari umar rijiyar lemu irin su daftar bashir ga yaran su kannunsu daftar rabi'u su malam kabiru su malam mayakacin malam kasim duk gasu na wannan su wani abu da gadon kaya su bin usman duk wannan in dai ba haushe zai magana da hausa yan uwa in dai wani zindiki zai magana da hausa ina ga wannan sai dai su wanki da ruwa da sabili mun kun mu shanya kurin kurin mu ya shanya ne dai mu shanya gaskiya wannan bisu bukatar wani in dai zindigi zai magana da hausa da hausa zai magana insha Allah wa'annan yan uwa sun biya mana bukata bi iznillah yan uwa ana cewa a kalmar hausa mugu danko ne mugu danko ne me yake ni danko ne diyan ne wanda a ƙasa ya dauko na buku in ba dan shi ba wannan bawan Allah bai bukata duk wannan raddin yan uwa da horko mutum ko ba karatu ba dan abu ne ba bai bukata karatu abu a ko mutum ba karatu bai yan uwa ka ajiye hankalinka matsayinka na musulmi mai hankali basira kyakkyawa a ce mutum wo musulmi ne amma bai da wani aiki illa zaki da wulakantar da sahabbai da aibanta manzan da Allah ku gaba ɗaya ta wannan hanya ƙarƙashin hanyar sahabban iya kai ga illa ga zagin annabi kai sallallahu alaihi wasallam to a ce ba kun musulmi ne wai iya magana wa kare kare manzon Allah ka ga akwai da ma sa kariya ma kuma makareci ne sun dinki ne gurin kariya ce tabbas kariya ce dan wannan kadai idan mutun ya diba mai hankali ya san ba wani maganar shurare ko hujja akan wannan mai da'awar musulunci wai haka da manzon Allah illa zindiki ne a cikin musulunci iya yaudar musulmi kurum yan uwa magana ta biyu cewa ka dibi tsawon tarihin musulunci gaba daya inda yana maganar islam bayan su sahabban bayan su sahabban su waye suka kare mutuncin manzon Allah su waye suka kare shi da wasu da aka yi jihadin da ina ka so da suka da addinin ka dauko malaman da ke wulakanta su Imam Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi duk wannan malaman gaba daya su waye suka kare sunna ta manzon Allah wa amma a yau wai duk abin da yake kai da kawowa waya za a yi wulakantar da Bukhari Muslim duk malaman wai ba su iya ba wasu sun aibanta manzan Allah haka ke so kwanta mutane wa in wa idan aka ce an bata wannan malaman to yana addini ki domin har qur'anin he ka kai gare shi da haka dan uwa wannan kada ya isa mai hankali sanin mutumin mutum ne kurin cewa zindiki ne kurin kuma wallahi ba magana ilimi a kanta in wa abu na uku da mutum zai gano wannan zindikin kurin batacce ne kurin cewa a gaya wa wanda ya san Najeriya ya san kano da malaman kano a ce a meye aka taba haduwa irin wannan da ahalin sunna da yan ɗarika dukkan ɗariku gaba ɗayawa har da wani shi khalifa baban shi an yi tafaki kan wannan zindiki ne ɗanwa kai daga nan ka shirwaruwa ka shirwari mi da Allah ɗanwa wannan bai buƙatar wani ilimi ba wani ilimi kurin zindiki ne shuraren shi ma ɗan uwa Allah matsalar ci mutum in ba gaskiya an ce danko an ce mugu danko ne kurin in wa abu na ƙarshe cewa wannan bawan Allah da yake da'awar kare wai mutunci a nasarar salama abinda nake son wasu gano cewa na ke cewa waɗannan malaman gaba ɗaya da suka haɗu ai an yi maganin za a yi muƙabala ku? ‘yan uwa da yawa suna jira su ji wannan muƙabala ‘yan uwa ku sani’ wanda bai sani bai sani wallahi wannan muƙabala ba za a yi muƙabala ba ne ba da wannan malaman da wannan zindiki wai don wani aba da wani ilimi ko su gano wani abu a wurin shi ba a'a ba muƙabala ba ce ba ta wai a wai a neman hujja da zai iya badawa kurin fitina ce ga al'umma an samu wasu masu ƙaramin hankali jahilai sun shuraye shi ya sa musu shubaha ka aje a ce da ƙari aka hana shi gaban da yake wani da yan bbc sun mai talla ta cewa an zalimce shi ne ya nemi mukabala an iya iya da hujjoji wannan ya sa kenan wasu masu raunin hankali masu karamin hankali jahilai sun tsammanin wani mutumin gaskiya gare shi to wannan shine sababin a yi mukabala duk mai jin shi ya san makaryaci ne ba shi da hujja ko ɗaya kenan muƙabala ce ta a- a kare imanin mabiya waɗanda suke mishi akan jahilci amma ba muƙabala ba ce ta neman wani hujja ta zai bada babu wata hujja ko gunduwa a sha'anta zai bada da kama kama ku yi jiran wani abu daban a kurin zindiki ne masu shuraren shi ba sa karanta wasu gane komi kurin suke shuraren banza iya wasa da hankalin mutane kuma zamani yanzu ya kawo ana yada abun a duniya ko ina kenan masu shuraren wani musamman mai addinin shine kurin illar abun yake buƙatar a zamna da shi a tabbatar da ƙarye shi zindiki ne don kowa gani wannan Allah taimake mu muna jira abin da zai wakana kuma muna a fata yan addu'a mu anan wannan bawan Allah idan mai shiriwa ne wannan mukabala da za a yi Allah sa a gaban jama'a ya ce wallah ƙarya nake ni zindiki na tuba eh idan kuma ba mai tuba bane ba muna fatan Allah kawai magani shi shi ne kawai karma kawai bawan Allah kawai Allah ya taimake mu amin ɗan uwa magana ta biyu muna magana musulunci ɗan uwa wajibi ne ɗan uwa wannan bawan Allah Allah ma da mana aya guda ƙarshen suratul fatih kullum Muhammadu Rasulullah
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
‘Yan uwa wannan wanda Yahudawa ma sun san matsayin sahabbai, Kirista ma sun san matsayinsu a attaura da inji wanda ma ba musulmin ba ne ba, Allah ya ya jinjina ma waɗannan sahabbai, amma wani wame da a musulunci wani ka'ibanta su, ka san fata a fili yake kun Allah shirya da mukuran. ‘Yan uwa magana ta ta biyu zan yi, muna magana matsayinmu na musulmi. kadda mu zama kurin musulmi kurin masu sallah ne kurin yawa musulunci bi tsaga sallah ba ya kamata mu ba duniya misali yanwa balle mai da'awar sunna yanwa irin wannan abin da muke gani a yau ya kamata mu ba da darasi ga duniya cewa musulmi muke wannan kima da manzon da Allah ya aiko ya ce lutumin makarmin halak an aiko ni don in cika kara manya-manyan halaye na kwarai ya kamata yan wadu wata iska wata guguwa ta turawa ya kamata kata shigo cikinmu yan wa muna magana kan menene mu ba duniya misali duk wani yan wa hayaniya da muke ji a yau ta yan siyasa bai kamata a same ta a cikinmu ba ya kamata wannan addini da muke tuta da shi da wannan ƙur'ani da wannan annabin ya kamata su zama tomin da gaske muke kan mu yarda wani abu ya shigo daban na duniya ya gurbata zamantakewarmu ta ɗan uwantakanmu ta addininmu game da wa'an nan kuna cikin ɗakin Allah duk wani kulatun siyasa a da akwai ana duk wani nau'i akwai ko duk wata kabila a nan akwai bizinillah in wa mu gwada ma duniya mu musulmi muke duk a wannan siyasa kasuwa ce ta ci ta watse yadda kowa zai fi bizitan kasuwar shi wani ya ci nasara wani ya taɓe ya haɗi ita ma wannan siyasa haka take wani zai ci wani zai taɓe kenan bai kamata ba ta zo ta shigo ta gurbata mata ke mu wajibi mai hattara mu zaman to ɗan uwan juna da abin zai zo kawo muna nan yan uwan juna muke muna son juna mu kare mutuncin juna abinda manzon Allah barin duniyar shi hadin na karshe da ke kira ya kira ya kira ya ga mana innama amwalakum wa aradakum alaikum haram dukiyoyinku da mutuncinku haramu ne tsakanin musulmi mu kiyaye mutuncin junanmu yan wata da zamu gwada ma turawa da wani wani lalace ga a musulmi ba haka bane wannan shirmin iska ce guguwa ce inuwa ce da wata hujja ta siyasa kada shigo ta kawo matsala ko kadan mu zama tudin wani juna Allah ya taimake mu da zama san juna na musulunci wannan shine Qur'an Allah ya taimake mu kan haka yan uwa muna cikin karatunmu na yan uwa masu tambayoyi tambayoyin gaskiya lokacin mun ci lokaci da yawa gaskiya ya haƙuri mai san tambaya kira ni ba mun kare ko daga baya an karanta wanda ke gaugawa mun kare ya zo sai in ba shi amsa insha Allah muna tafsirin suratul taha mun zo mun tsaya aya ta 76 ina insha Allah yau za mu tashi aya ta 77 bi iznillah cikin suratul taha bismillah ar-rahman
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درة ولا تخشى
نعم منذ دي منا بياني أكن musa salam bayan an yi mukabala da fir'auna da matsawa kuma matsawa sun tabbatar da imaninsu bayan ganin hujja kuma bayan imani bisi wata-wata ba suka gaggauta imaninsu kuma fir'aun ya musu barazana ta kisa ta cire hannun dama da kawal hagun saɓanin juna kuma ya kashe su duk da wannan barazana sun tabbatar da imaninsu cewa faƙaɗi ma'an taƙaɗi ka yi abin da za ka yi inna ma taƙaɗi hajjil hayatar duniya bakinka rayuwar duniya ne mu ne murga mun tafi imani ɗan uwa waɗannan bayan allah kenan sun yi dai shahada ƙarshe shi malamai ke cewa sun waye gari suna mushrikai sun mareta suna shahidai haka suka wakana sun waye gari mushrikai sun wuni karshe sun goma ga Allah suna shahidai Allah za mu shahada ɗan uwa wannan shi ne yanzu za mu tashi an takaita mana kisar ta tsakanin fir'auna da musa cewa walƙal auhaina ila Musa an asra bi ibadi fadarib lahum tariqan fil bahr ya basa yanzu nan Allah wanda labari yayi wahayi ga Musa alayhi salam na amme wahayi bayan gogurmayya duk abin da aka yi yanzu nan an kawo mana kissar Musa alayhi salam zai bar Masar aikin damin da ya zo da shi ya sadda sako zuwa ga Fir'auna kuma ya ɗauko banu isra'il ya maida su ƙasar falastin inda suka hoto to yanzu allah yawa musa alisalam lokacin barin masar ya yi ɗace mun yi wahayi zuwa ga musa an asar bi ibadi ka yi gafi dare da bayina gafi dare da bayina kuma wannan idan ka je fadar bilahun filbahar ya baka ka buga ma'ana ka buga teku teku kana buga ta za ta bushe a samu hanyar hucewa kuma la ta hafa darakan wala ta hafa kakka ji tsoron wani zai iske ku kuma kakka ji tsoron hallaka wa wannan tahiya da musa alaihissalam ya yi ruwa ta inganta a nan sallallahu ya bada labarin ce lokacin da musa alaihissalam ya so barin masar sun buga sun buga su huto hanya ta ɓace musu cikin dare sai annan musa alisalama tambaya ƙarshe aka tuno a annabi yusuf alisalam ashe ka hanya mutu ya yi wasiya gabanin isra'il cewa duk lokacin da za su bar masar kasa bar shi kun san kuwa ita gawar annabawa ƙasa ba ta cinta ta mu ce wani tsaci wanda bari ana samu wani amma ta annabawa nan katin ne ko kalhiyar ne ƙasa ba ta cin jikin annabawa in shekara nawa aka za a samu gangan za a samu jiki yanda yake inda annabin Allah ne to yanzu eh kenan aka gano Allah ya bada hanya dalilin rashin samun rashin ɗauko gawar annabi su alaihi yanzu matsala a ina gawa take aka rasa take wata inda take aka rasa wanda take abin ya jima ana ko tsohuwa mai wayo mai dabara sai wannan tsohuwa ta ce ni na san take amma sharadi ni ba zan gaya maka Musa ba ba zan gaya maka inda take ba sai ka min sharadi shi sharadin mi tace zama da kai a gidan aljanna yace ka wani abin ya kare na wannan babu sai Allah ya Musa san wahayi Allah ya Musa wahayi alaihi salam ruwa ta inganta ka ta sun silasiya ta nan albani ta mata da wahayi sai Allah ya Musa alaihi salam wahayi cewa ka ba ta abin da ta roƙa ta gwada mu shikenan Musa kira ta Allah ya ce an baki to mu je ta kai su wurin bakin ruwa aka tona aka ɗauko gawa yadda take sai suna ɗaukowa kun ala sai buɗe musu hanya shi ne aka kamo hanya zuwa ina zuwa falastin to zuwa nan barin da aka yi can cikin shu'ara Allah ban labarin an gaya Musa innakum muttaba'un wa hana ila Musa an sabi badi ليلى انكم متبعون نعم إيه. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا آه. انكم متبعون
اسر فرعون فيلم الان هاشرين
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لواعظون
na yan uwa muna magana ne lokacin da Musa zai hoto iya da masaniya an bashi labarin cewa za a buwan wa wahaina ila Musa an asar bi ibadi innakum muttaba'un mun wahayi ga Musa cewa ku bi dare kai da bayina amma innakum muttaba'un za a bayan kuwa kenan fir'aun zai bayan su ba bar su zai ba Allah ce fa'asir fir'aun fil madan hashirin suna hutar kuwa fir'aun na ji labari ya aika cikin garuruwa hashirin mana a tattaro mai mutane wannan jama'a wannan bayin namu mana sun tsere kansu sha yayi shela yayi sanarwa in haulai da shi mutum qalilun wa'annan yan jama'a yan kadan wannan yan kan iya aibanta iya ganin bin Isra'il yan jama'a ne yan jama'a ne yan kadan ba kowa bane ba wa innahum lana laghaizun kuma sun bata mana rai eh sun sun bata mana rai kenan ya so wa inna lajirun hadirun kuma cewa mu duka kenan ibdawa muna mutane masu taka tsantsan kenan ba a yaudarar mu na menene kenan ya ja hankalin ibdawa da maza maza a huto a gamu abu waɗannan jama'a ta bani isra'il kan su sha wannan hikimar Allah ce a tafi aka janahun min jannatin uyun فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين na'am Allah ya ce nan wai da musu hikimar Allah yanzu Allah lokacin halakar fir'auna yayi amma ba shi kaɗai ba za a halaka Allah ya so ya tumbake daular gaba ɗaya da duk wani wanda yake tare da fir'auna Allah ya tattara su gaba ɗaya fir'auna ya kira ya shaida kowa ya zo mu gamu wani ƴan jama'a yan kaɗan mu je mu gama da su Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun mun hudo ba ibdawa fir'auna jama'a shi daga abin suka mallaka na garake da idanun ruwa wanda ake noma cikin tubus wa kunuzin wa maqamin karim mun hudo su da taska suka mallaka ta arziki taskar arziki da duk wani matsayi mai girma suka samu Allah ce ashe mun hudu su ne a ce kazalik wa aurata na haɓar isra'il duk abin da suka mallaka na daula na kuɗa komi Allah ya ce he muka gadawa bani isra'il dama Allah ce dama ya yi shiri ne wa bani isra'il ya musu wata baiwa ne a ɓoye suka sami jarrabawa tsawon lokaci wasu mun shiga kullum cewa Allah subhanahu wa ta'ala na jarraba bawa ko da imani ko mai imani ne kan wata baiwa da zai bishi ko kai mai imani ka wani laihi zama tuma kafara sai a maka jarrabawa yan wa a wancan zamanin banu isra'il su ne jama'ar waɗanda suke bautar Allah suke tare da annabawan Allah amma Allah musu wannan jarba da fir'auna yi ta gallaza musu iyakar shekaru tun musa na kai a yi musa aka a yi musa tsawon zamani duk wannan allah ya zarrabawa take musu allah ce ya musu shirin wata baiwa a gaba tsawon wani shekarun he yanzu lokaci tun kayan aihon musa ake yanka irin su a azabtar da su amma allah kyale duk da imaninsu wani darasi ne wa kakka ce wajen a yanzu ana kana kaza ana musulmi gani da iri iri a duniya kana kana abin shiru yare Allah sa abin da Allah ke nufi amma kan suna cewa ana ta addu'a a harami an ta hanzu shiru hanzu amurka shiru kasa abin da Allah ke shiri wani alƙawarin Allah ne bai gwada mutum banza haka na wallahi eh kamar mu Allah abin shukurin kai gwada tsawon shekaru fir'auna ya abin da ya ga dama kuma yanzu Allah lokacin halakar da shi yayi sai da tattaro su gaba daya duk wani mai wani aji da abu sun tara duke komai sun tara sun mallaka kuma Allah sai hudu su ya tattaro su gaba daya sai da abu suka mallaka na gara ke da idanu ruwa da dukkan taskar arziki sun hutu sai muka gadawa bani Isra'il masu rauni a cikin kasa da Allah ta fa'ata ba mushriki Allah ga ma sun biyo su na an ce daidai hudawar rana fir'auna da jama'a da shi an biyo a cikin fushi an biyo banu isra'ila da a gama da su suna bi suna bi garin allah na wayewa rana kullawa sai ga musa da jama'a shi a bakin ruwa musa ya zo bakin ruwa iya jiran wahayi iya jin umarnin allah can kudin hega sa'an ya danno an sai kuma yahudawa da tsoro matsorata ne ko tsoro ta da su shi Allah ta falamma tara ajira ma'ani falamma tara
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين
الله فلما ترى الجمعان lokacin da jama'ar biyu kowa ya hangi juna musa jama'ar sun hango fir'auna ya danno fir'auna ya hango musa da bani isra'ila abinda yake nema ya samu kowa ya da kowa qala ashabu musa inna lamudraku sai mabiyan musa jama'ar musa bani isra'ila sai ko suka ce inna lamudraku wayo an gama da mu an yi nasu ko ba an kare don babu imanin da kyau akwai rauni su ji sekurin shi musa ya tamfasa ne kenan domin na an ce bakin ruwa ne nan ruwa ne gaba babu kwale-kwale babu jirgin ruwa shi ne gaba kura baya sa yaki nan ruwa babu abin hawaii da a faɗa duniya nan kuma baya fir'auna ne ba sa iya gaba-gaba da shi bisa iya gaba-gaba da shi dama ba magana a fara bugawa ba magana a buga da fir'auna ba magana a buga kenan kurin mutuwa ce sai ce inna la mudrakun shikenan an isko mu an kare jin haka Musa alayhi salam iya mai imani da alƙawarin Allah Allah Allah bai tawon fasa Allah bai halaka ta ce kalla kalla mana wannan magana ku kubarta kalla masu magana inna la mudrakun kalla yace inna ma'i rabbi kuma sai hadisi ina tare da ubangiji na ubangiji zai ba mu huta Musa ya rasu aka mai wahayi فأوحينا إلى موسى أن تلقي أتاك الحجر بارك فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق.
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن نضرب bi atakal bahr sai yanzu kai tsaye Musa aka mai wahayi Musa ta ce wannan ya san dai Allah bai tarsa da su amma kafir Allah kan yace amma kalla bai yi wa isko mu to aka ma Musa wahayi cewa ka bigi teku ka bige ta kurin iya bugu fanfala kurin sai ta kece sai ta bude sai ta dare fakar kullum firkin ka tsotsa azim kowane bangare ta gida gida an ce gida goma sha biyu yawan kabilunsu kowane bangaren kaman dutse daman dutse ya ji ma'aurin ya bushe Allah ya ba teku ta bushe mun ta bushe kasar ta bushe kaman daman dutse na aurin lokaci guda kullum haka hanya kurin an tsaya sai aka ba hanya amma Allah ce wa azalafa na samal akhirin
وأزلفنا ثم الآخرين آه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين
ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين
to yanzu kenan Musa alayhi salam ya buga sanda teku ta yi hanyoyi ta- ta hanya ta bushe ya shiga to amma akwai yan baya fir'auna na baya na zawwa Allah ce wa asala fara saman akarin sai muka motso da wa'incan suwaye fir'auna da jama'a shi wa an jaina Musa wa ma'ahu a jama'in muka tsiratar da Musa da sauran jama'a suke tare da shi ita sun mu a ƙarƙar aka yi maka dirmiyar da sauran nan Allah ya nuna alamun labari da Musa islam da ya tsira ya fita daga teku maka kuma ce fir'aun ya baya shi ma biyu hanya wai biyu su yayi da- da- da wauta ta mulki wai su ko su dole abin da ya bibin su biyu su yi iya biyo su Musa ya huta iya nema ya bigi teku ta game Allah mai wahayi watrukul bahra rahwan innahum junnu mughraqun aka yi mai wahayi ka bar teku yanzu ba ruwanka shi Musa tun da ya tsira ya huta gaba sai su ya buga ya buga teku ya buga sanda ruwa ya game shi kuma akwai saura a baya Allah bai so a bar kowa sai kowa ya shigo aka mai wahayi aka ce watrukul bahra rahwan ka bar teku yanzu kake a nutse ba ruwanka sai da kowa shigo kuma Allah kawai sai jirgin su gaba daya da wannan shi ne yawa kana tsakanin Musa da Fir'aun shi ne Allah ya ce la ta khafa darakan wala ta khasha kakka ji tsoron a isko ku na makoma tsaka kenan La ta khafa.
Kuma- la ta khafa darakan wala ta khasha kakka ji tsoron a isko ku kuma kakka ji tsoron dirmi a cikin ruwa fa atba'ahum fir'aun bi junudi التي فرعون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من- من اليم ما غشيهم فرعون ya biyo bayan Musa da shi da rundunar shi abin da yake lullube wani ta ku lullube fir'auna da shi da rundunar gaba daya to wa adalla fir'auna qaumahu wa ma hada hayar fir'auna matsayin shi na shugaba na al'umma ya batar da al'ummar shi bai shiryar da su ba dan ya kai su ya baro su ya lace gaba
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
haka kulu كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
na'am ɗan wanzu nan za mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke imtinan ke gaya wa Isra'il kashin mun ji labarinsu irin wuya da suka sha hannun fir'aun da yadda Allah ya tsiratar da su daga hannun fir'aun ta ta hannun annabi musa alaihi salam allah ya gama da shi ya jirmiyar da shi shalaka tuna musu abin da ya wakana na wannan muke nasu ya bani isra'il kad an jainakum min aduwikum ya bani isra'il ɗaya ma ɗaya yaƙo ku tuna mun tsiratar da ku daga maƙiyu fir'aun wa wa'adnakum janibat turul ayman kuma mun muku alƙawali na Musa alayhi salam za shi munajati a turu sina bangaren a wannan kwarin bangaren dama na wannan kwari da turu na mewa menene cewa bin isra'il duk abin da aka yi ta yi tsakanin musa da fir'auna musa babu littahi tare da shi babu a taura nan saban wata kissa a da ka haifa hawa da wa'azi ana wa'azin turmi a ce ai fir'auna dan malami ne ya kiyaye a taura jaki tamanin ko alfadari tamanin ya kiyaye arba'in shi ma sarban a taura wai fir'auna shi ma sarban a taura to wannan kaga me ya kada shirman fir'auna bai ga a taura ba sam bayan an halaka da shi ne gaba daya sun tsallaka teku sun tsallaka mace yankin palestine bayan sun bar fir'auna ne allah masa alƙawarin ba su littahi ba su dokoki yan wa'anan darsin za mu ɗauka ga kirifin isra'il duk da cewa tsagerancinsu amma suna da imani suna da yarda ba a rayuwa kara zube da doka kuma da dokar daga wajen allah mahalicin kowa da kowa shi ne suka nemi a ba su dokoki na rayuwa shari'a littafi doka daga allah kun gane ku? ba zuwa ba suka suka zamna a wani ɗaki irin namu da ake a yau aje kowace jama'a kowace ƙasa ta zamana a wani aiki a ta shawara kowa kawo abin da ke kullo shi haka ne zuwa yanzu yan duniya aka ce amma Allah ta waye wa haka ne amma Allah ta waye ba ruwan kowar na Allah illa wanda kurin Allah ma ka tari kurin rayuwa ke kowa mai da gyara shi mai mai daɗi kuna abin da kullo shi ta gaya mishi kurin zaje a zamana da kowa da kowa da kawowa da ɗan giya da mushriki da kirista da kowa da musulmi a gaba a wuri guda mu yi tamu tamu za mu yi doka haka ne a yau muke ciki duniya haka ne ina tana wani kirista ne shugaban kirista ne fafura wannan take yake magana yake cewa mutane yau duniya ta ma Allah ta waye wallahi haka ne kuma gadi ba me ya ba ruwan kwanan Allah hakkin zuciyar ba a jaka za a mai Allah ya ce ko a amurka ko a horashi waye kun me yamma me yamma me daidai ga horashi me daidai ga amurka wannan wani wani wata matsala ce ta bayi ga Allah amma Allah ta waye ba ruwan korin Allah kowa tashi da gyara shi kishi to duk da tsakirin da banu Isra'il suna da cewa yarda a samu doka daga wajen Allah shi na aka musu alƙawarin in sun bar fir'auna sun samu zaman yancin kansu tsakanin zaman kansu suna zaman kansu za a ba su wannan dokoki daga wajen Allah asalin ba Musa a taura to shi na nake tuna musu bayan na halakar da fir'auna makiyinku na muku alkawali a wannan gehi na turu saina na ba su littafi ne wa nazzalna alaikum lamanna wa salwa a wannan zamani ibn isra'il sun bar inda suka tashi garin su masar sun zo ungurmin daji babu gida babu komai na rayuwa ko Musa hudu zaka daga nan Fir'auna akwai matsala hikimar Allah gatanci da suka yi sai Allah subhanahu wataala sai ya dauke musu tsawainiya ta magana da ci ko sha abin da ba ma kowa duniya ba ta al'umma gatancin da aka musu sai kurin da saye he tsuntsaye tsuntsaye sun salwa kullum zai su zo sai su zubo daga san kwari suka zubo bisa ya tashi sai ka kama tabus ka yanka kurin ka ci ya yi tahuwa ka ci kurin tabus kama kwari kuma da horo-horo abin sha salwa alman na da kamar zaman zumuwa abin sha ne ga abinci ga abin sha kuma daji ne babu ruwa dutsi ne kurin gashi dutsi ne kurin musa ya bige shi dutsi allah ma dutsi kowa goma sha biyu ido goma sha biyu kurin ruwa ke zuba kurin kamar ido kamar teku kowa da wurin shan shi ga ruwa ga abinci ga abin sha me matsalai ba an kare ba ta tabbata ma Allah haka suka yi ta zama a wannan wuri cikin ni'imar Allah ba sa buƙatar komai illa bautar Allah ko amma dan adam kamar suke cewa inda zai maka Allah kashe ni can kwana biyu kai ya Musa lan nasabi da rata amin wahid Musa kullu abinci daya haba Musa kullu abin kai ma mun gaji kullu abinci daya gaskiya haba wannan mu kuma mu je gurin mu je mu noma ma gurin wannan mu gurin mu je mu kan zaka mu noma da kiwo shikenan haka kuma aka Allah bai ji kai shi saka zo ku kuma ku kawo da noma da kiwo kuma amma dai Allah ya masa baiwa a wannan halin shi ne Allah ka tana musu irin wannan nemo da musu na halakar da mutiyunku kuma na muku alƙawalin a wannan gefen dutse na ba ta attaura kuma nazzalna alaikum mannan wa salwa mun sabkar muku da wannan darba za mu tada tsuntsaye kurin akan ni'ima ta Allah ta kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ta kuci daga cikin ni'imomi da da da abinci da Allah ya ba ku ku ci kudu ta ni'imar Allah kurin ku ci ku sha kudu wala ta daga fi amma kan ku taka doka ta Allah ku wuce doka ta Allah a cikin wannan abinci nan ina akwai dokoki ka san karkashin shi kan ku taka doka ta Allah fa yahilla alaikum ghadabi idan kuka taka doka ta Allah to hushi na zai sabka kan ku za ku samu hushi na shi kuma wa man yahlu alaihi ghadabi duk wanda hushi na ya hawa faqad hawa ya tabi ya gama ya halaka sai wuta ya gangara wuta kura hakan an musu kashi amma duk da haka Allah ce wa inni lagafarun liman taba Allah ce ni mai gafara ne yawan gafara na Allah ga dumun da ya tuba kenan ko ka layin ba ta na inna iblis an kare shi kenan sai wuta a ko ka layin Allah algafuru ne ka koma ka tuba sai ya yi maka Allah kenan eh Allah mai gafara ne gafuru rahim ne eh gafara kuma ji ranka kai mai shigantaka kai kabira babba ya kamata amma azaba kai maka azaba ba a barka lokaci ka tuba a yahe maka kuma saka aljanna wannan sai Allah ai mutum ko yahe maka bai bai saka aljanna ina ko kai yahe maka ita to shi kina guri amma hai baka ni'ima din ta aljanna a Allah ne musu sufa Allah ce al-ghafur rahim ya gafarta ma laifin kuma ya saka cikin gidan aljanna Allah kenan yace Allah mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana wa amila salihan duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari su mata da kuma ya tsaya kan hanya ta kwarai nan cikin malaman salaf na ga ibn abbas ne yake cewa wanda samu bi samu shakka ba cikin imanin shi in zuma su kamar masu cewa ibn jubair ke cewa sun ma tada istaqama ala sunna ya tsaya akan sunna akan kitabu wa sunna eh akan shi da ya tsaya akan hanyar al-sunna da jama'a shine su ma tada kinan ka tsaya akan abin da Allah ya dauka shi shine ittidai shine shine shine shine shari'a ka tsaya akan inda ka dora ka ba dadi ba ƙari eh kina ya imani ya ake nagari kuma ya ya bi shari'a ta Allah shine da ka bi shari'a yadda Allah daura ka haka ka bi Allah ci gaba
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
نعم نعم كما تشان الله سبحانه وتعالى يا موسى الأول zuwa tsoro saina a ba shi dokoki daga Allah na hukumci tsakanin banu Isra'ila yanzu musa alaihissalam wannan alkawarin magama ce ya je inda aka ce mai ya je don amso da wannan attaura yanzu musa alaihissalam ya kama hanya shi sai fara zuwa da wuri suna baya heri ga su zuwa mada an san ina ne za'a kayan su je shi heri ga shi gaba shi ne musa allah mai tambaya wa ma'ajalaka an ƙaunuka ya musa musa me yasa ka yi gaugawa ka zo ka haimu mutanenka قال هم أولاي على أثري يا الله ga sunan a bayana suna suna zawa suna nan ba yan suna zo za su biyo sauna ga sun za su biyo sauna suna zawa su ma'alla wa ajirtu ilaika rabbi litarda Allah na yi gaugawa ne don neman yardar Allah eh neman kenan ƙarar ma fadanci ne na yi gaugawa na riga sawa ne don neman yardar Allah eh na yi gaugawa na riga su litarda don ka yarda da ni Allah yanzu kenan Musa ga dalili kwaɗan gamuwa da Allah ne wadanci ne sa ya fara zuwa kayan su jirga ya yi sauƙin abu to a nan ne ƙala Allah bashi labari fa ina ƙarfatan na ƙaumaka min ba'adi wa dalla musami to Musa min fitini mutanen kawa wannan zawa da kai kabar su ba su zo ba bisa bayanka tinifir mun musu jarrabawa samiri ya batar da su a bayanka kuma musan labari ya bar bari kura matsala ta baya akwai matsala a baya daga nan faraja a musa ila ƙaunin gadaban asfa فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال ya قوم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم في أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نعم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا موسى yanzu ya koma gida iya mai bakin ciki ya yi hushi da damuwa tare da shi gazaban asifa iya mai hushi da damuwa wadda kana gane damuwar a huskar shi nan ya dawo daga tsutsur tare da alkawali da Allah ya mai na attaura tuni ya zo da ita na saka taba abin a can baya wasu wurare da wanda ya bayani ya zo da attaura ne a hannun shi ga allina attaura a hannun shi sai Allah ta fara da alwaha ya yadda allina da game nan ya zo da attaura a hannun shi iya zawwa bayan mashi labari cewa mutanen ka wasu an jarrabe su an fitinansa a bayanka sun bace yanzu iya dawowa cikin halin kushi ƙali ya ƙurfu nan can wata adamu labarin iya zawa iya gani tashin hankali ta yadda an na taurar su hadu a ce damuwa suke ana ba mu in damuwa da ka tada ta allan alma a taurar suka hadu da shi halakar alwa halakci وألقى الألواه وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
nan alawar labarin musa alaihissalam lokacin da ya zo ya tuhumi harun ai ya bar harun a baya na ka tsaya ka kula da banu isra'il e ka zama tomin khalifa a cikinsu yanzu ya dawo an ba shi labari daga can ga abin da ya wakana amma ganin abin a gaban shi fallar alawa hedi alina kai tsaye wa aka zira ta hujjin rugo sai ya kama kan ɗan uwan musa harun iya jan shi ce ya ya ɗan uwata mana ya ga harun ya aka yi damar maka amana idan kai da amana da maka isa iya jan shi iya mai faɗa kan abin da ya wakana su gana wallahi ni ma abin da ya kari na na yi magana hatta kai su kashe ni ta wani ya kama shi ba ya ce bil hijji wacce la ta bil hijji wala ta rasi ita yake ce mu dan wani ibn ummu la ta bil hijji wala bi rasi kakka kamun gemu na da kaina da ce musa kai an so a ga maka irin kamun da Musa mushi kamo shi yayi da gemun da yayi ko da gemun da kan da kashin kan ya janyo shi yace ibn ummu ya dan wata la ta bil hijji bil hijji wala bi rasi kakka kamun gemu da kaina kina kamun gemu da kai kina gemu babban ya isa kama shi kace kaga hada annabawa gemu da suka gemu duk gemu gidan annaba kaga gemu ne babba har ya kai a kama a ja mutum da shi yace kakka yace kakka ja min gemu da kadan kama hakuri ni ma abin nayi nayi da aka ne ma kake ni ha kenan nan kenan ya kawo dalili uzurin shi to na amsa mu kawo masa Musa duk da an bashi labari daga can amma iya ga abun hankalin shi sai tashi shi aka ce labari ba kamar duk da ya imani amma ganin da ce ya yi labari iya gani a tarata faɗa a kan shi a gaban shi nan da yake yanzu musa alaihissalam ya dawo cikin hushi ƙala ya ƙaunace ya mutane na alami idu kuma rabbukun wa'adan hasana ubangijinku bai muku ba alƙawali kyakkyawan alƙawali na baku wannan dokoki da zaɓar marƙoni ba a faɗala alaikum al'ad amma arattum an yahilla alaikum qadamun min rabbikum shin Allah muku alƙawari na ba ku wannan littafin dokoki shin lokacin ne ya tsawo kuka ga ya tsawo bin dawo ba ba a kaba littafin ko kurin kuna nihi ne hushin Allah ya hauku ba uzurin komi fa khalaftum maw'idi kuka saba ma alƙawarin da muka za ku bi ni mu je wajen asan dokokin kuka tsaya a baya har haka ta wakana me yasa ku haka me lokacin da ya tsawo ko kuma kuna da mahushin ubangiji ne kawai abin naku me suka ce mishi kalu قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري na'am dan uwa wannan wata kissa ce wadda an ba mu abin da ya wakana a jumulce lokacin da Musa alayhi salam ya yi wannan zargi ga banu Isra'il sun ba shi amsa cewa qalu ma akhlafna maw'idaka bi malikina mu ba mu saba ma ba wannan alƙawari da muka kai na bin bayanka da karan kanmu da samu ke me ya wakarata walakin na humminna auzaran min zinatul qawm mun ɗauki kwanduka da warwarare na adam wa'annan mutane nan abin da ke je malaman tafsiri cewa lokacin da za su bar masa sun amshi kaman duk suke da alaka da kibdiya sai suka amshi kaman ki bani aran kayan ki na ado sai suka amso kayan ado na bunu na kibdawa da shi suka huto daga can masar to yanzu bayan sun tsallako ruwa sai aka ɗauko magana kun ga kun ɗaukan ka mun hauci ne kuka yi kun yauta da kaza kaza sai dai nan samiri ya ja hankalin su to muna da man kubuta daga wannan kaya da ba nan ba ku zo ku gama ku kawo a kawo wuri guda a tattara ta wannan kaya da aka tara na ado an ce zinariya ce shi ne samiri ya wani tsari na magana gurin shi fitinar da ya musu siffanta irin ake kira a suranta wani abu a zuba a narka a samu siffa ta dan maliki ya yi wannan aiki ne da kayan ado na banu isra'ila wanda yake suka jewa wanda suke hannu suka kibdawa wanda suka jewa a wannan abin da ya tsara na makerar shi ta neman wannan dan mulki haka iya sakawa kurin sai ga dan mulki ya huto kuma iya boda eh da kuwa فأخرجناهم عجلا جسدا له خوار
فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا na yanzu wannan abin da yayi da wannan kayan ado fa akhraja lahum ijlan jasada lahu kuwa kurin sai hudo musu wani dan mariki kuma da gangan jiki in wannan malamai ke bayani wasu ce sa ne kaman sa irin wannan sa wasu ce a sa ne na zinariya amma ya mai hikima kamar ibn abbas ya mai hikima iska tana shiga daga nan ta wuta ta nan wata iska sai kara kamar kara dan maliki yan wa ala kulli hal Allah labari dai da musu akwai sihiri akwai daba daba ya musu dan mariki kuma mai gangan jiki wannan kaifiya ba a samu labari ba daga manzon da Allah ya kusa sarma wanda bayani dalla dalla ai wani irin jiki ne na karhe na zinariye ne a yau da Yesu ko kuwa a a gangatsan iya da tsoka da jini mu da Allah ta mana ya musu dan mariki ko mai gangan jiki shine tabbata magana abin ya wakana amma da ya aka kurin ya musu dan mariki mai gangan jiki kuma iya ƙara kuwa iya ƙaran boda irin ta saniya irin da saniya ke ƙara haka yake ƙara wanda mulki nasu ke ta wannan ne faƙalu hada ila hukumu ila musafan nasu nan kenan samiri ya kira har ya samu kuma mabiya masu neman wasu su gani abin suka kai shi nan ke sun yi shela nake wani masu kaɗan kiya suka taurin kai ya za shi wani Allah da bauta kenan ya yi da'awar wannan shi ne Allah kenan Musa da ya je bai dawo ba sai magama da Allah Allah ne bari ya neman Allah ga Allah anan wannan shi ne Allah haka ne musu shi ne suka ce musu hada ilahun wannan shi ne abin bauta kuwa kuma shi ne ilahun Musa fanasiya shi ne abin bautar Musa ma Musa ne ya bari shi anan ya mance da anan ya same shi ya neman shi wannan shi ne Allah haka aka gaya mutane shi na lakace wannan in ba wauta ba wanda za a ce muku dan mariki a ce Allah ne gumki da aka kirkira cewa a ce muku Allah ne a falaya rauna Allah riju ilayhim qawla ba sa ga wannan dan marikin da suka yi magana bai mai da magana kaddara ma dan mariki ne mai jiki da dan mariki ya magana iya magana sai da magana wata magana kuma balle kuma balle kuma a ce a maganar masu ganin cewa a gangan jikin karhe ne siffa ce ta sakin aka ya kera ya sassaka ka ya gyara ya kera siffa ta sace amma gangan jikin zinariya ce amma dai wane ki ne dai ba mai maganar eh ba sa ga Allah da ju ilayhi qawla bai mai da masa magana wala yamliku lahum darran wala nafa'a kuma wannan dan mulkin bai mallakar masa wani abin tut bai suka ilmai tawaye bai iya cutar da su kuma in su bauta mishi bai amwanu su da komi ba sa ganewa ya lalace gaba to ina ga yawaran lokaci ma yi ɗan wa a takaice dai nan shi ne yaudarar da samiri yawa banu isra'il ta kera ɗan maraƙi da awar abin bauta ne insha Allah a darasin gaba za mu ga yaya Musa da wani amurki insha Allah Allah kan zarfin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.